الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وأخوك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداده العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدوني لنا بهذا المعذر والتعظف بنظرة تأتي لنا بزفر ويي أبوا كما قداديو من يا أفلا وأنت لما عليك لو ولولا سبقناك لقد تكن إليه شيئا قليلا sai ce wa musulun ƙaunin ta'ala irin haka ne zancen ta'ala da ya ce ƙari ya alamu adana alamu inda hu da ya hazu bukan da zai ya ƙulu da ƙailin layu ƙarfi ƙula ka wanda ba ka fara magana je karshe hakika allah ya ce mumun sani cewa shi abinda suke faɗa dangane da ƙaryata ka la ya hazunuka yana bakanta baka cikin amma kankana mu fa'ina musu la yukazzibunaka ba kai suke karyatawa ba da mu suke inji Allah muka banku da su kaga kwantar da hankali da kuma girmamawa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam قال علي رضي الله عنه يتي قال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم yace inna la nukathiruka kai kai hakuri ka sani mu ba mu karyata ka mun san ba ka taba karya ba kuma yanzu ma mun san ba karya kake ba da kanci Allah ya ruka da gaskiyar ka walakin sai dai nukathiru min baji ta bi abin da ka zo da shi shi muke karyatawa da suka ce haka ba zan lahu ta'ala sai Allah ta'ala ya saukar da cewa wa innahum la yukathirunaka ai ba da kai suka yi ba da mu suka yi su hakika ba su kare takalayata warwa ya ruwaito annan nabi annabi sallallahu alaihi wasallam da ba kan zaba hukumu sanda mutane da su kare tashi hazina ya damu ya yi bakin ciki don su ya kaɗu su tsira baja abu jibril alaihi salam sai jibril alaihi salam ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam makala ya ce ba yi hazinuka me yake bakanta maka ciki ne kala ya ce kan zama ne kawai mutane na sun karyata ne shi ke damuda makala sai ce inda hundi alamu da an naka sani ba ai karka damu su hakika sun san kai mai gaskiya ne bazin lahu ta'ala al'asa yana so kada wani a cafa inda la yukaddibu laka ya da aya cikin wannan ya akwai manzawar zadibul zadibul ba a kasu marika bai tattamsan marika min tasliyatihi na sunanci bakin cikin Allah ta'ala lahu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai dadi da tafsasa wa shi gare shi bil qawli a cikin magana bayan karrara inda hu ya tabbatar wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa annahu sadiqun indahu ai wurinsu kai mai gaskiya ne dukansu sun san kai mai gaskiya ne wa'annabu da kuma cewa su kafirai gairu mukardibi da lahu ba masu karita shi ne ba mautarifon da su dike kaulan watikalin masu furuci ne da gaskiyar shi gazancensu da itikalinsu da gangan suka yi kuma mu suka son su makanta ba ba kai ba wakar kado sammo da hu aika sun zamo suna yi mishi suna tun kayan annabta yi sammo da suna ambato ne kamar nubuwa al'amin kaga haddasa alibdala al'amin amintaccen da ba amintacce kamata haka suka ce mishi asalikul amin mai gaskiya da ba mai gaskiya kamata amintaccen da ba amintacce kamata ودفع بهذا التقرير ارتماض نفسه بصفة الكذب sai tunkuɗe saboda wannan tabbatar da sai tunkuɗe irtima da nafsi damuwa na ran shi da kuntatar ran shi yisi matil kadib da sifar tashi da sifar cewa shi makareci ne to Allah ya ce a'a ba wanda kai suke ba kai sun san kai mai gaskiya ne cikin su ba wanda bai yi tikarin cewa ba karya kake ba to kaga damuwar da ya da kwatata da yayi sai zama ta sauwake mashi sun maja ala zamba lahu sannan Allah ya sanya zargi ga su kafiran da su ba da gaskiya da shi ba bi tasbiyatin da ce masu jahilina masu musu bayan sun san gaskiya abin su shi ne an jihud musu abin da ka tabbatar da gaskiya ne amma saboda taurin kai mutum sai a ta gaddama da rashin gaddama ta rashin dalili to Allah ya ce musu jahili masu musu bayan sun san gaskiya zalimi da kuma azzalimai a ƙara ta'ala sai Allah ya ce walakin da zalimi da bi ayatin la yajhadu su masu kare ta ka azzaluman nan sun zamo suna musu na da gangan da ayatin lahi da ayoyin Allah sun san gaskiya ne wa hasha da wasu ya kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga aibanta shi da aibin ƙarya wa darraqahum ya kwamce su bil mu'adada da siffanta su da taurin kai da kin gaskiya da mutum sani bi taklimil ayati da karyata ayoyin Allah hakikata su shi da ya kwakwashe su da cewa su akan hakikar zalunci na su yi musu abin da suka san gaskiya ne idil jihadu saboda musu da ya ce fayyafi da ya jihadu shi aljihud ko aljihadu musu ga abin da mutum ya san gaskiya ta yi da shi musu inda ba ya kuma yana zangowa da yamman alimar shai'a ga wanda ya san abu sun ba an kara sannan ya koma yana musu abu nan shi da aka ce ba bai musu na da gangan ka kaulihi ta'ala ka basa ta'ala ta'ala wa jahadu biha sun yi musu ayoyin wastai kanata amsu amma rayuwar su ta tabbatar da gaskiya ce sun yi haka zulman da zalunci wa'uluwa da girman kai da kin gaskiya kaga wannan da an kawo shi ne saboda a sanya yawon manzo Allah zuciya sallallahu alaihi wasallam shi mai gaskiya ne kuma sun yadda mai gaskiya ne ko ba su yi tikadin ƙarya yake to da wa suke da ayoyin ko mutum ya zo yana cin mutuncin bawanka gabanka sai ka ce bawa ya tafiya ka da ni yake kuma za mu yi ta ba ana haka nan ba ta ai ba da ta yake ba da ni yake tafiyar ka to kama haka Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya sifata su cewa su azzalumai ko masu taurin kai da bin gaske da su kasan gaskiya ce sun ma azzaru sannan ya karfafe shi ya ba shi hankuri wa ana sauyin ɗebe mashi kewa bima zakarahu da abin da Allah ya ambata amman qablahu na annabawan ko na daga annaba sun ka riga shi cewa ai ba gare ka haro ba duk annaba haka suka yi musu jarirai ka yi haƙuri ba kai sun ka rena ba da ɗaya haka suke wa wa'adahu sannan kuma ya bai alkawali bin nasr da cewa zai taimake shi a kansu bi qaulihi ta'ala da Allah ta'ala ce wala kad kullu rusulun min qablika ai an ƙaryata manzanni haƙiƙa suka zo kayinka suka yi haƙuri har suka ga bayan masu ƙaryata su da haka nan kai ma ka ci gaba da haƙuri kuma za mu taimake ka za ka ga bayan su to faman ƙara la ya kadhibu naka ga wata ƙara cewa la ya kadhibu naka ba yu kadhibu naka ba bi tahbibi fa ma'ana wa ma'anar shi la yajidu naka kadiban ba su samun ka cewa kai makareci ne sun san ba gada kake ba wa qala al-farra'u wal kisai suka ce la yaquluna inna kadhiba ya kadhibuna fa inna la yaquluna ba su cewa inna kadhiba kai ne karya da fara ba su karyata ka wakila an ce la ya hatajjuna ala zalika wa la yusbituna ba su iya kawo hujja akan cewa kai makareci ne ba su iya tabbatar da ƙaryar da suka danganta baka kamar kala bin tashdid wanda ya wanda ya karanta da shaida la yukadibunaka kuma da ma'anar shi la yansibunaka ya kasu ba su danganta ka zuwa karya wato dai ba su karyata ka sun san ba karya kake ba wakila ya ce ma'anar la yukadibunaka la ya'taqiduna kadhibaka ba su itikadin ƙaryakar suka dangana maka da dangane suke kaga makaranta magana abu jahil da ya ce mun san gaskiya ne amma ba mu bi ne ba mu bi ne ba mu bi ne wannan ba zikira ya daga abin da aka ambata min khasa'isi daga abubuwan da Allah yake banci manzo Allah da su sallallahu alaihi wasallam wa birrillahi ta'ala bihi da alkhairin da Allah ya yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nuna girmamawa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala shi da cewa Allah ta'ala khadaba jami'al anbiya bi asma'i yayi magana baka da baka da annabawa dukkan su ya kira sunan su magana yace ya adamu anbi'u bi asma'i ya adamu uskun anta wajhi da haka ya kira shi to kiran shi gaba daga wato da ya ya adam kai adam kai ai bawa shi ka ga ba wani abu aka ba ko shura da wuce ka cewa yan kana da daga babanka ga kakanka babanka ya ne to kakanka sai ce kira ma mutumin banzan can ai ba ka ce kai mutumin banza ana kira dan ka babu ana son ganin ka za ka shi Allah na iya kira bayan shi ya adam adam faɗa mu sunayen su kaga ya kira shi da suna ne gaya ya ce ya nuhu hudu bisa larimina ka yi nuhu sauka cikin amincin ya ce ya ibrahimu karsar da ta ruya ibrahim hakika ka gaskata mulkin ba ya musa inda ni adallahu ya dawudu ko ya dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardh ya isa inni mutawaffika wa rafiqu ilayya ya yahaya ko ya zakariya ko ina da bashi baka da yahaya ya yahaya ko da kitabu da kuwa amma duk cikin qur'ani ba inda aka kira ya an kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alami ne alami ko inda bukata ta kama dan a san da ba ake sai an kawo dan da nan manzon Allah ma Muhammad ya ce illa rasul Muhammad ya ce rasulullahi to kaga in bai kira ba ai ba su da yake ba to amma ya matsar maza jalla jalaluhu ya kawo girma amma babu ya a kawo suna babu shi kaji an ce ya ya ayyuhan nabi ya ya ayyuhan rasul ya ya ayyuhan muzzabi ya ya ayyuhan muddasir saboda girma to kai da mahalicin mutum ya girmama shi ya ƙi kiran sunan shi da ya kuma shi la ta ji a rudu a a rasulun bayanakun kada wa ya ba'adukun ba'aza ya hana ta ce ya wani ya ce to annabi za ka ce ya kira sunan da kan in ji haka wanda ya ce mata kama dole ka sa sayyidu sayyidu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad saboda za ka sunan dole ba irin mutanen banza kawai da sun kira sunan katsan saboda yau ga salati ibrahimi to salati ibrahimi da allah ya ce sallu alaihi wasallam ba suka ce a rasulullahi muna iya ba da gaisuwa assalamu alaikum ya rasulullah allah ya koya to sallu alaihi a aza mu cewa to kaga ba zai ce ni sayyidu ba ko ce qulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad warham muhammad wa ala muhammad وبارك على محمد كما صليت ورحمت وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد to wato da shi bai ce sayyidina ba wai ba ka cewa sayyidina na ce la tu sayyiduni ya iska ana labari wasu na fifita shi akan annaba hasali ba har wani yamba da wani kirista ko bai huri haka Allah ce to kai ko dan ya ce Yunus ya yi da sai ka mare shi kaga mai haƙo bai ta da kara ya ce ba sai kun ka la tu fadluni ala yusuf ta ko hadisi ya ce haka uban gwada musu cewa na yi su ni bawa ne cikin bayan Allah kaza kaza kaza to kai shi kenan sai ka kawai kira shi ko wani Allah musalli ala su kira suna ta nan ne masu zikirin na wanda za a kira babu da zai ciki duk zikirin da za ka yi ka kira sunan manzo Allah na ƙarfi babu ladabi dan ba ka kira ubanka haka ba ka kira ubanka haka da haka nan zikiri zikiri ne to amma dai a san wanda aka kira ko da ka ce rasulullah ba dai ka kira shi da ƙarfi haka bai da ha karami ha babba wanda yake haga mu ha da ha babba ba mu haɓar da ake kira da haka ya kamata ba su zikirin nan da Allah su rika jin kunya rika jin kunya a sakewa a sakewa nau'i bayan zikiri iri guda ba to ka daga shi Allah bai kira sunan shi ba kowane alabi bai kira shi ba ya ce walam yau haɗin huwa illa walam yau haɗin huwa shi ba a yi bashi magana ba illa sai da cewa ya ayyuhar rasu ya kai wannan babu haihuwa manzona ya ayyuhar nabi ya kai annabi da ya ayyuhar muzammil ya kai malullubewa da mazu ya ayyuhal muddassir ya kai bilin ba da farko babu sunan da a kawo sunan shi gaya ko wanda daga cikin alam ba a kawo ba na cewa shi kiran masu Allah su da alamin suna ne haramun ya kawo haramun